بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فإن تقوى الله خير زاد ليوم الميعاد أيها المؤمنون إن من أعظم القربات إلى الله تعالى صلة الرحم وهي إحسان إلى الأقارب إلى الأقارب بالقول الحسن والفعل الجميل والزيارة والمساعدة والعفو والصبر قال الله تعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام وقال سبحانه والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أحب أن يبسط الله في رزقه وينسئ له في أثره فليصل فليصل رحمه فليصل رحمه وسيلة الرحم يا عباد الله سبب لزيارة لزيارة الرزق وطول العمر وبركة الحياة وهي دليل وهي دليل على كمال الإيمان وحسن الخلق عباد الله احذروا من قضية الرحم فإنها من كبائر الذنوب وقد توعد الله قاطع الرحم باللعنة وسوء, وسوء العاقبة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يدخل الجنة قاطع الرحم فليتق الله كل واحد منا وليبدأ بإصلاح ما بينه وبين أقاربه بالعفو والتواضع والكلم الطيب والماذا والكلم الطيب اللهم أصل أحوالنا وألف بين قلوبنا وجعل وجعلنا من الواصلين لأرحامنا إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين baya haka ‘yan uwa hudubar mutar yau tana magana ne akan wani abu mai mahimmanci a rayuwarmu wanda kuma sakaci da muka yi da shi a wannan zamani ko a wannan lokacin da muke ciki ya kawo mana illa mai girma musamman akan zamantakewarmu ya bayin Allah. Ita ne ko shi ne sada da zumuncin da Allah subhanahu wa ta'ala ya mana umarni ga ‘yan uwanmu na jini da kuma ‘yan uwanmu na addini. Da farko hudu ba tana mana wasiya ya bayin Allah da jin tsoron Allah. Mu sani jin tsoron Allah shi ne mafi alherin guziri da kowanmu zai riƙa a ranar lahira. kowa mu da babban abin da zai je shine ya je wa Allah bi kalbin salim illa man atallaha bi kalbin salim ya bayan Allah mu kyautata jin tsoron Allah mu ba kasance kullum muna wasiya wa junan mu ga wannan babban alkhairi wanda shine mafi alkhairi a rayuwar mu wanda ya samu jin tsoron Allah ya tsira bayan Allah mu sani na daga cikin manyan abubuwan da suke kusantar da bawa zuwa mahalicinsa Allah subhanahu wa ta'ala shine sadar da zumunci sadar da zumunci sadar zumunci shine kyautatawa ƴan uwa bi qaulil hasan da kyawawan magana duk wani dan uwanka da yake na jiri da dan uwanka da yake na addini ya bawan Allah ka sadar masa da zumunci da qaulil hasan kyakkyawar magana a wannan mu'amala kasance bawa ne mai kyakkyawar magana Allah subhanahu wa ta'ala saboda ya nuna mana cewa kyakkyawar magana ga al'umma ga duniya gaba ɗayanta wata ibada ne sai Allah ce wa manzan mu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qul ibadi yaqulu allati hiya ahsan yake idan za ka yi magana ka yi magana da wanda take ita ce mafi kyau a mu'amala da kake musamman ga ƴan uwanka na jini da ƴan uwanka na addini mu sani ƴan uwa da kuma lafiyar jamil da kuma kyautata yi kyautata mu'amala mu kasance muna mu'amala da ƴan uwanmu a wajen kyautata musu mu'amala ƴan uwanmu na jini ne ko ƴan uwanmu na addini ne wa ziyara da sa'an nan ko muna kai musu ziyara ziyara na daga cikin abin da yake ƙara danƙon zumunci yake kyautata environment ne kyautata mu'amalar al'umma wanda da yawan mu yanzu mun ne santa ga ƴan uwanmu wurin me wurin kai musu ziyara kada kasancewa irin rana ce mai albarka rana ta juma'a idan ka tuna bayan raka da gani da ka dawo daga juma'a ko daga juma'a ma a za ka ji iyaye suna nusar da ƴaƴayensu akan su kai ziyara zuwa mai zuwa gidan baffaninsu zuwa gidan kawunansu zuwa gidan wasu ummominsu zuwa gidan wasu babanansu wanda yanzu da yawa wannan abin yayi nesa da yawa wanda al'ummar nan tamu tana mai da zumunci yana koma wani tsari na daban ma ba ma tsari da shari'a ta kadara shi sai yasa zaka na gani da yawa zaka na ganin da iyaya ba san ma wasu bafanin su ba iyaya ba san ma wasu kawunan su ba iyaya ba san ma wasu ƴan uwan su ashira dangogin su na jini ba saboda me yasa saboda wasarere da nisanta da ake akan wannan wannan nutuka mai girman gaske da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mana fahala asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum Allah ya hada fasadi a bayan ƙasa da yanke zumunci babbar ibada ne wanda muka nisanta da ita wanda kuma ya kawo mana ci baya da yawa har sai kana ji ana cewa baffanka ne amma sai kana gani ɗaya yana cewa baffansa wai baban wane ana nesanta alaka da shi ma da wani mutum duk lokacin da yake cewa baffansa baban wane a lokacin yana jefa shi ba shi da wata alaka da shi ta kusa ne amma amma baba ne ga wane wanda wannan kalma ne wanda da yawa da cewa ba sa jin daɗin ta har mu ba ma jin daɗin ta ba ba ladabi ba ba mu'amala mai kyau dan gidan wanka ko dan gidan kaninka amma zai kira ka da suna ne yana cewa baban wane ko baban wance wanda a baya kaɗan mun sani iya baffa ne daga baya ne aka zo ake cewa baffawa ne wannan ma ba ladabi bane ba iya baffa shine girmamawa kawu shine girmamawa amma ya kai a mu'amalar mutum yake zumunci a mu'amalar da muke yanzu ya kai babu wannan girmamawa bayan Allah mu sani cewa ziyarar nan da ake yi ta yawmul juma'a da sauran ranaku walan dangogin mu walan ƴan uwan mu walan aqarib din mu wallahi wannan ɗabi'a ne kyakkyawa wanda take ƙara haɗa dangon zumunci wanda take sa wannan baffan naka kawun naka yayan naka dan uwanka yana jin ka lalle kai dan uwansa ne a jiki dan uwansa ne a jini wanda ko me naka ya tashi za ga yadda zai tsayo a kansa amma da ba ruwanka da shi ka nisanta da shi to haka shi ma fa a dukkan mu'amala na rayuwa yake mai nisanta da kai yan uwa mai haƙuri da ‘yan uwanmu da Allah subhanahu wa ta'ala haɗa mu da su na jini ko na mu'amala na addini, sai sa mu kasance mutane masu afuwa. Kada ka zama mutum mai yawan gaba da ‘yan uwanka, wanda har gaba tana shafan ‘ya'yanka da wani ‘ya'yan ‘yan uwanka. Ta hanyar me, ta hanyar kullum kana nusar da wani ‘ya'yan naka, cewa wane kai ba naka ba ne ba, kana faɗan maganganu, kana zuwa kana gaya wa iyalinka tana amfani da wannan lafazan tana samun makaman da take ƙara raba ka da 'yan uwanka kana faɗan munanan kalmomi akan wasu 'yan uwanka na mu'amala da kuke da su ko na saɓani da suke da su ka kasa haƙuri wanda kana iya haƙuri kuma da wani uban gidanka duk irin muzanta ma da yake saboda kana samun amfanin duniya a wurinsa amma 'yan uwanka na jini ka kasa haƙurin mu'amala da su ka ɓata da wannan ka ɓata da wancan ka kasa afuwa har ana samun shakiki wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya wai shekara biyu shekara uku shekara hudu ana gaba ba a magana ba ɗan uwa ka sani ce fa wannan jinin da Allah ya haɗa ku da shi fa haƙƙi yake da shi Allah ne ga dama haɗa ku wannan jinin wanda yake da da haƙƙi a kanka gadan ka fa in ka mutu ubangiji ya ba shi dama ya ce yaushe za a ce mutumin da Allah ya haɗa ku a wannan jinin a ce a rayuwa kuma shine mutumin da kake gaba da shi shine mutumin da kake yanke mu'amala da shi har kake kulla gaba tsakanin kai da familinka da nasa iyalanka da iyalansa a ce an samu mu'amala yankakkiya ta zumunci ya bayan Allah mai afuwa musan cewa dama sabani yana zuwa ba abin da yake gyara shi shine hakuri da yafiya dole ne sai kai afuwa wannan hudu ba tana mana magana bayan Allah musani Allah ce mana wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham mu ji tsoron Allah fa wanda muke hada ƴan uwanmu da akansa sa'annan mu ji tsoron Allah wurin zumunci mu mu san wata ibada ne da Allah ya wajabta mana da dole sai mun yi hakuri akan ta Allah qala subhana Allah subhanahu wa ta'ala yake ƙara ce mana bayan sa na kwarai sune walladina yasiluna ma amara Allah sune wanda suke sanar da abin da ubangijinsu ya musu umarni da me na zumunci ma amara Allah bihi an yusal wa yakhshawna rabbuh sada da zumuncin nan kuma suna jin tsoron mahalicin su wa yakhafuna su'al hisab suna jin tsoron su'al hisab mummunan hisabi a wurin Allah subhanahu wataala ashe abin da yake nuna mana anan cewa zaka da mummunan hisabi ne lokacin da bawan Allah kake yanke zumuncin yan uwanka mu sani lalle zumunci na da fa'ida a nan duniya da lahira manzon mu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace mana man ahabba duk wanda yake so an yubsata lahu fi rizqihi Allah ya wadata shi ya buɗa masa arzikinsa wajen falala mai girma kullum addu'a kake kullum fata kake yi ya za ka fita daga cikin wannan mummunan halin da kake ciki ya za ka fita daga wannan kuncin rayuwa da kake ciki na rashin na rashin yalwar abin hannu na mu'amala to ya bawan Allah manzamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladhi la yanfiqu anil hawa in huwa illa wahiyuha yake gaya mana fa cewa wanda yake so Allah ya wasa'a masa ya buɗa masa ya faɗaɗa masa a cikin dukiyarsa kuma wa yunsa'a lahu fi atharihi Allah ya sa rayuwarsa ta yi tsayi ya samu doguwar rayuwa to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fal yasil rahima ya sadar da zumuncinsa zumuncinsa na jini da zumuncinsa na addini ku sani lalle fa sadar da zumunci yan uwa wani sababi ne wata hanya ne da take ƙara wa mutum arziki sa'annan take sa ya samu ulul umur ya samu dogon kwanaki a rayuwarsa a ce wannan ibada ne da ya kamata a ce a yanzu da muke da karancin shekaru ma da jinyoyi suka yawa bawan Allah wannan irin wannan ayyukan alkhairin da kake yi wallahi kai kokari ka rike su a rayuwarka na sadar da zumunci na mayar da zumunci ga mutumin da ya yanke maka za mu ji a ƙarshe waye ya kamata ka riƙe masa zumunci ne ya bawan Allah mu sani cewa kuma albarka ne a rayuwa wallahi sadar da zumunci albarka ne a rayuwa kuma dalili ne na kamalul iman al kuma dalili ne da ke sawa mutum ya san cewa da cikakken imani wa sul khulq da kuma kyakkyawar ɗabi'a ya bayan Allah mu guji yanke zumunci yanke zumunci mummunar ɗabi'a ne wanda take da daga cikin manya-manyan kaba'ir zunub manya-manyan manya-manyan zunubai da Allah subhanahu wata'ala ke fushi a kansu kuma la'ana ne la'ana ne da Allah subhanahu wata'ala ya gaya mana walladina yaqda'una ma amara Allah bi ayyusala wa yubsiru fil ardi ulaika lahum la'ana to la'ana nesantawa daga rahamar Allah ne ga mutumin da yake yanke zumunci ƴan uwansa bayan haka kuma mu sani cewa su'ul qab ne su'ul aqiba ne mummunan karshe ne ga mutumin da yake mai yanke zumunci manzon Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace mana la yadkhulu jannata qati'ur rahim duk wanda yake yanke zumunci fa sani cewa ba zai taba shiga aljannar Allah ba lalle wannan kadai hadisin ya kamata kowannen mai je ya cincintini ya ga yanzu Allah ya yake da zumuncin ƴan uwansa da biyo da nake magana da dukkan mu wanda muke saurara wannan masallacin kowa ya nazarci ya yake da me da zumuncin da yake ƴan uwansa mu sani fa sadar da zumunci shine wanda ya yanke maka zumunci kai kokari ka kana sadar masa da zumunci amma zumunci mai zawo mukafa idan mutum ya zo maka shine kake zuwa masa amma duk lokacin da ya yanke ba zuwa maka shi ma watan sarraban sa da ya taka gidan nan matar ka take gaya maka ai ya fi shekara biyu da wato shine ni ma yanzu rabo na da shi kai ta ƙara sawa ku samu tafriki dogon yankewa mata suna contribution da yawa wurin yanke zumunci wanda da kuma baya kaɗan iyayenmu wallahi su suke ƙara ƙarfafa wannan zumunci na zuwa gidan baffano da 'yan uwa amma yanzu saboda sharri na duniya na daga cikin wanda suke contribution suke ba da gudunmawa mai girman gaske in kai baka mai da hankali ba uba baka mai da hankali ba a hankali za a iya raba ka zumunci da shakikanka ma balantana wasu 'yan uwanka na gefe bayan Allah wajibinmu ne mai koma mai islahi tsakaninmu da 'yan uwanmu kar ka ji dan kai sulhu da wannan uwanka da kuka samu sabani ne yake mazumci yau dina da la'asar ka je gidansa sai ka sashi a kunya Allah sai ka sashi a kunya sai ya ji kunyar cewa ashe wannan na yanke mazumci shi ya sada da a lokacin kuma kai Allah bai albarkaci rayuwarka ya fara da ma arzikinka ya sa rayuwarka ta ƙara albarka da tsayi bayan Allah mu sani cewa wanda ya fara sulhu shine mutumin da ya fi alkhairi ga wanda aka yi wa sulhu lalle bayan Allah mai sulhu wa ƴan uwanmu mai gyara zamantakewar mu mu ƙara ƙarfafa zumuncin mu saboda ibada ce mai girma da Allah yake shigar da bayansa aljanna domin ita kuma yake nesantar da rahamarsa da tsinuwa da da kuma kore mutum zuwa ga rahamarsa ga mutumin da yake yanke wannan ibada mai girman gaske ta zumunci muna fata Allah subhanahu wataala ya sanya mu a cikin bayansa wanda za su yi kokari wajen gyara zamantakewa na zumunci tsakanin ƴan uwansu na jini da kuma ƴan uwansu na addini Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء والشماتة الأعداء ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين الحمد لله قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله